من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا التواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكم وتم biyu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da ya yi daidai da ranar ishirin da takwas ga watan august shi ne watan oot shekara dubu biyu da ishirin da uku alkhairin da yake cikin wani ranaku allah ya zata da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon allah kare sha biyu sha uku mun fara karatu ranar goma sha ɗaya sha biyu yau sha biyu ko sha uku sha biyu ko yau sha biyu ne haka mun yi ranar goma sha ɗaya sha biyu Allah ya datar da mu sha biyu ga watan watan biyu na musulunci muna gabatar da karatu a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bane fondode daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratul isra'i tun daga farkon surar allah ya ba mu iko har mun zo aya na 38 to za mu tashi aya na talatin da tara zuwa abin da Allah ya so. Farkon aya na talatin da tara a cikin suratul Isra'i shi ne faɗa Allah malaukin sarki, Zalika mimma auha ilaika rabbuka. Allah samu dace. Allah subhanahu wa ta'ala a karatun da muka gabatar ya ja kunnen mutum ko in ci ‘yan Adam kada su rinka faɗar abin da ba sa da ilimi a kai domin gani da ji da kuma mummunan tunanin da mutum ya yi duka za a yi mai tambaya a kai sannan allah ya yi hani game da girman kai a bayan ƙasa kada mutum ya rinka yi tafiya yanayi alfahari alace dukkan wa'in abubuwa da allah ya hana ya kasance abubuwa ne wa'inda Allah baya son mutum ya rinka aikata su mana aikata irin wani abubuwa abu ne da Allah yake kyama baya son a yi shi a bayan ƙasa shi ne sai Allah ce zalika wannan fa mana allazi amartuk abinda na umarce ka da shi a ayoyin baya mimma auha ilayka rabbuka yana daga cikin abin da Ubangijinka ya yi wahayi zuwa gare ka, alwahayu ana shi ne al'amur, ai, auha a marar rukuka, yana daga cikin abin da Ubangijinka ya ba da umarni minal hikima na daga hikima. Malamai suka ce, hikima shi ne wata kushai fi maudu'i, saka abu a wurin da ya dace. Duka abin da Allah ya yi umarni a cikin wancan wasu yoyi, abu ne wa'inda suke a wurin da suka dace yi ma iyaye biyayya kaga abu ne wanda ya dace kula da dukiyar maraya abu ne wanda ya dace nisantar hada Allah da wani abu ne wanda ya dace inan wa'ince abubuwa da Allah ya umarni suna daga cikin hikima ka ajiye abu inda ya dace wala taj'al ma'allahi ilahan akhar kadar ka sanya wani abun bauta na daban tare da Allah subhanahu wata'ala idan ko mutum ya sanya wani abun bauta koma bayan Allah subhanahu wata'ala in ya mutu bai tuba ba Allah ce fatulqa fi jahannama maluman za a jefa ka a cikin wuta kana abin zargi ai talumuka nafsuka zuciyanka na ma zargi misa kai haka sannan madhura kana mai yankakke daga samun kowane alheri mana kana mai nisantuwa daga kowane irin alheri duk mutumin da ya shiga wuta to duk wani alheri ya rabu da shi Allah madaukin sarki ya samu dace kun ga a wannan aya Allah subhanahu wataala sai ce wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura malamai suka ce wannan gaba kada ya isa ya zama aya amma sai aka shigar da shi a cikin zalika mimma auha ilaika rabbuka min alhikma malamai suka ce yana daga cikin hikimar haɗe wannan dan mutum ya san cewa duk wani abu da ya yi na kirki baya samun gurin zama matuƙar yana haɗa Allah da wani duk abin da Allah ya ce a yi in dai har kai kuma kana shirka to wannan abin da kai na kwarai bai da wurin zama ce shirka tana hana ayyuka na kirki su zauna da haka kowanne sai ya kula kada ya hada Allah da wani hada Allah da wani yana lalata ayyuka a ƙarshen wannan aya Allah sai ya ce fatulqa fi jahannama maluman marhura sai a jefa ka a cikin jahannama kana abin zargi kuma kana abin nisantuwa daga rahamar Allah amma waccan aya ta farko Allah ce la taj'al ma'a Allah ilahan akhar fa taq'uda madmuman mahdula sai ka zauna abun zargi kuma kaskantacce an fara da hani game da bautar wani Allah a cikin wasiyoyin da Allah ya yi kuma yanzu sai aka rufe da hukuncin wanda ya bauta ma wani Allah can malamai suka ce Allah ya ce za ka zauna kana ƙasƙantacce abin zargi nan aka rufe wannan aya cewa za a jefa ka cikin wutan jahannama kana abin zargi kuma abin nisantuwa daga rahama yaya za a haɗa ƙarshen wannan aya da ƙarshen waccan aya malamai suka ce wannan Allah yana ma bayanin hukuncin mushriki yana da hukunci duniya da lahira waccan aya tana bayani akan hukuncin mushriki a duniya za ka zauna kai kanka ka daina kanka sannan in ka mutu baka tuba ba to hukuncin ka a lahira a jefa ka wuta kana abin zargi kuma kana abin nisantuwa daga alhamar Allah dan haka kenan shirka dai ba ta da wani amfani Allah ka kare mu daga bauta wani Allah Allah madaukin sarki sai ya ci gaba da cewa afa asfaqum rabbukum bil banin shin yanzu ku ne ubangijin ku ya zabe ku ya ba ku ‘ya'ya maza, wata haɗa minal mala'ikaci inata, shi kuma sai ya riƙi na shiɗiya daga mala'iku mata? Kasan mashirka sun ce, mala'iku ɗiyan Allah ne mata, su kuma ba su son ‘ya'ya mata, in sun samu ‘ya'ya mata sai su kashe, sai su riƙe maza. Shi ne Allah ce yanzu ku ke zaɓa abin ƙwarai, ni abin da ba na ƙwarai ba sai ku bar mini. Allah ka samu dace na Allah yana gaya mana sifofi ne na menene na mushrikai ba sa son ɗiya mata sun samu sai su kashe shi yasa sai Allah ya ce afa asfaqum rabbukum bil banin shin yanzu ko ubangijin ku ya zabe ku ya ba ku ƴaƴa maza wattakhadha min al mala'ikati inatha shi kuma yarziki ɗiya mata daga cikin mala'iku innakum lataquluna qawlan azima lalle ku kuna fadin magana mai girma game da Allah ana wannan magana ta yi muni Allah ya ce a shahidu khalqahum sun sun halacci sun shaida halittun mala'iku ne da su aka yi halittar mala'iku sun taba ganin mala'iku ne da za su ce mata ne aka kenan ƙarya ta yi muni ولقد صرفنا في هذا القرآن في هذا القرآن التي حقيقة من بينا أتكين ونا القرآن me muka bayyana mana mun bayyana alheri ga mutanen kirki kuma mun bayyana mummunan makoma ga mutanen banza liyadhakkaru don su mutane su wa'azu in kana da yi kai kokari ka bari nan ka san makomar mai laifi ba ta kware ba ce wa ma ya illa nufura amma wannan jan kunne da muke musu a cikin alkur'ani bai ƙara musu komai sai dai nisantuwa daga imani sai dai gujewa imani kullum kulka ce lauka na ma'ahu aliha da a ce Allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu allola tare da shi kama ya ƙuluna kamar yadda su mushikar suke faɗa idan labtagau kenan da su wa'inna alloli sun nema ila dil arshi sabila sun nemi tafarki a gurin Allah mai al'arshi mana da su ma sun nemi nasu kaso sun nemi a raba da su Allah ya rike wani bangare ya ba su wani bangare ko ba haka bane yanzu ko kasan nan kai suka rike kai dai sai da ka rike nan wata jiha ka tura wani wata jiha ka tura wani in ba haka ba ya lalace ma to bale Allah duk duniya tana hannun shi inda duniyan nan ta mutum biyu ce inda ta Allah biyu ne da kaga abin da zai faru kama da yake Allah guda ne yadda yake so haka abu yake tafiya isa Allah yake cewa kace da su da a ce shine ul kace da su lauka na ma'ahu aliha da a ce akwai wasu allola tare da Allah wanda ya sama da ƙasa kama ya kuluna kama yadda mushrikai suke faɗa idan labtagau ila dil arshi sabila kenan da sun nemi mafak mana nasu bangare daga gurin Allah sabil shine kada mana da su nemi wani nasu kaso su ce a raba su ma a ba su subhanahu wa ta'ala amma yaqulun subhanahu sarki ya tabbata a gare shi shi Allah wa ta'ala amma yaquluna kuma ya ɗaukaka game da abun da suke fada na cewa akwai wani Allah tare da Allah da ya halarci sammai da kasai uluwan kabira ɗaukaka mai girma mana ya ɗaukaka mai girma akan komai ba wani abin da ya kama da shi tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard sammai guda bakwai da kasai guda bakwai suna yin tasbihi ga Allah wa man fihinna da halittun da suke cikin su wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana yin tasbihi tare da godewa Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba ka fahimtar tasbihin su mana ba ka jin yaran su sada suke yin tasbihi innahu kana haliman ghafura Allah ya kasance halim mai yawan hakuri ne game da bayansa ghafuran kuma mai yawa gafara ne game da da bayi suke aikatawa na zunubi malamai suka ce munasabar wannan aya da ayoyin da suke sama isharatun ilal kuffari bi anna kulli shay yusabbihu yusabbihu Allah ishara ne zuwa ga kafirai cewa su sani komai ma na ma Allah tasbihi idan abinda ba mai hankali ba yayi ma Allah tasbihi kai da an mutun kai fitin da ka rinka yi ma Allah tasbihi kuma ko da ba su yi ba halittu dai suna yi to haka kai ma in ka zama ka salalalle ba ka yi ma Allah tasbihi to ka sani dai halittu saura suna yi ma Allah tasbihi ko ka gane ko baka gane ba ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba wa idza qara'ata alquran Allah ya ce idan kana karatun alqur'ani جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة زام سنيا tsakaninka da tsakanin waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba hijaban masura wani abun shamaki wanda zai sanya kariya tsakaninka da su hijab shine shamaki masuran wanda zai rufe ka daga ganin su an ce an saukar da wannan ne sanadiyar wata mata da ta zo gurin manzon Allah tana ɗauke da dutse ta zo a fusace za ta jefa dutse a bisa kan manzon Allah su ta zo tattare da shi da abubakar yana zaune ta ce mai ina tambayar mutumin ka ne shi na ina ne ya ce mata ya aka yi ta ce ina na tarar da shi da sai na jefa masa wannan dutsen ta ta yi abubakar ya ce ba ta ganka ba ya ce ba ta gani ba Allah ya sanya min kariya sai Allah ya ce ai ga yadda an kai yadda an kai shine fa idza ina ne wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil bil akhirati sai mu sanya tsakaninka da wanda ba su imani da ranar kiyama ba hijaban sai mu sanya wani shamaki masturan mai suturta tsakaninka da su ba sa ganin ka to kai ma ka zamo mai kyakkyawan aqida akwai lokacin da makiya za su shirya komai suna ganin an zo ƙarshe daga yau ne mun kai ƙarshen shi sai su neme ka su rasa kuma kana nan cikin su Allah ya kare ka Allah ka ba mu kariya da kariyanka waj'alna ala qulubihim akinna Allah madaukin sarki yake cewa muka sanya toshiya marafi shine akinna muka sanya toshiya akan zukatansu ai yafqahu dan kada su fahimci alqur'ani ai lakai la yafqahu dan kada su fahimci shi wa fi adanihim waqar kuma muka sanya toshiya a cikin kunnuwansu suna jin maganar amma ba ta musu amfani fa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahada idan ka ambaci sunan ubangijinka a cikin alqur'ani shi kadai wallau ala adibarihim nufura sai su juya mana su juya bayansu a gudane nufuran suna masu nisantar sauraron abin da kake faɗa ana nufuran taba'udan an kaule suna yin sauri su nisanci magana ka ba sa son masu ji magana ka kai ka san dai akwai tababbi wai su ba su da abokin hasada sai Allah ba su da abokin gaba sai Allah ai kaga babu riba to abin tambaya in za a nuna wa manzo Allah gaba a hito a yi kiyayya da Allah dan girma Allah kai waye da zaka rasa makiya eh hai baiwa in za a zagi manzon Allah kai waye da ba za a zage ka ba eh duniya hakuri kawai za ka yi babu yadda za a yi ka samu yardan mutane gaba Allah ka samu dace وجعلنا على قلوبهم أكنة مكسن توشيا أشكن زكاتنس أن يفقهوا لم كرس فهمت مغنى الله وفي آذانهم وقرا ومكسن توشيا أشكن كنونس وإذا ذكرت ربك في القرآن إذا كأنبتي وبنجزنك أشكن القرآن بجرمة ولو على أدبارهم نفورا وهذا هو قول ka ambaci ka shi kadai a cikin Qur'ani wallau ala adbari sai su juya bayan su nufuran suna masu nisanta game da sauraron magana ma'ana ba sa son su ji magana Allah ya ce nahnu a'lamu bima yastami'una bi mun fi kowa sani game da abin da suke saurare idh yastami'una ilayka yayin da suke zuwa suna sauraron magana daga gare ka idh hum najwa yayin da suke ganawa idh yaqulu az-zalimuna sai yayin da azzalumai suke cewa in tattabi'una illa rajulan mas'ura ba kowa kuke bi ba sai dai mutumin da yake an yi mai sihiri ne mana ba mai hankali bane ku daina sauraron shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan ayar an saukar da ita ne akan su Nadr bin al-Harith da su Abu Jahal da Sotba bin Rabi'a an ce wa'annan mutane guda uku manya-manyan makiya manzo ne su saboda kiyayya ba su ma ba su koyi kiyayyarsu to duk inda suka ga alamun ko kallon kware kana yi manzo to kai ka zama makiyinsu sai an kai ka kakka gurinka an ja ka to kiyaye fa da mun ga alamun yan sakan mahuska kai ma bin shi za kai to ashe sunan kai jama'a Allah raba mu da hasada shi mai hasada kan ba wai ya sa abin da kake shi na kware ne amma saboda hasada bai yadda ya karba idan kowa ya tafi gida dare yayi manzo Allah fara karatun Qur'ani su wa'annan manyan sai su sada su zo suna zagaye suna su zagaye shi bai gansu ba alabe suna saurare haka suke yi da wata rana wata ba ya taho nazar bin haris ya taho abuja da ya taho sai suka haɗu a ya aka yi a mun zo mu saurare shi ne a to dai yau a daina kar ku sake kai wannan kai ma an kana saurare shi mutum da dan zakin baki gare shi ma kar ka sake sun tafi yanzu an yi ittifaki ba za a sake dawowa ba ko ba haka ba gobe sai kowa yana ganin to yanzu inda an yi ittifaki bari in taho ni kuma sun to sai suka ƙara haɗuwa sai da suka zo karo na uku sai suka zo suka gana wa junansu to dibowa ne inda dai har Allah ya sa abun haka ne mutumin ga sheri ya kamata mu yi masa kenan mun kai mai sharri ko da mu muna zakuwa mu saurara inda mu mun mallaki hankalinmu bai iya jaye mu to wa'incan da ba su mallaki hankalinsu ba ba za su ma zo ba yaya za mu yi to mu ce mahaukaci ne a kai mu ce sihiri na an kai mu a mu ce mawaƙi ne kun fahimci hausa don haka an kai ittifaqi an ka tashi haka to shine sai Allah yake ba shi labari ai suwanan nan ga abin da suke yi gurin ka da dare shine Allah ya tura a cikin sa Allah yake cewa nahnu a'lamu bima yastami'una bihi ai wani kowa sani abin da suke zuwa suna saurare na alqur'ani idh yastami'una ilayka yayin da suke zuwa suna sauraron ka idhum najwa yayin da suke ganawa suna tattaunawa idh yaqulu zalimuna yayin da azalumai suke cewa in tattabi'una illa rajulan mas'ura ba kowa ne kuke bi ba sai dai mutumin da yake wanda yake an yi mai sihiri ne Allah ce unzur duba da ka gani kaifa darabu lakal amsala yadda suke buga ma misalai suna ga ce ma mai dan sihiri suna ga ce ma boka suna ga ce ma mahaukaci fadallu suka bace wala yastadi'una sabila ba za su iya dawowa zuwa ga tafarki na daidai ba Allah madaukin sarki kare mu to kun ji hoyta to in ka kama hanyar dawa kawai sai hankali in ka zama ustazu baka shiga harkar mutum ba wai zamna ake ana gardama akan ka ka wancan da kuka gani shi ai wallahi ko ku san sa ba ustazan nan duk ba suna ba kite garan marshi sai ka mace da hijabi ita take kada to wallahi masu iskanci na ustazai na kuma wallahi bai taba ganin ustazu wurin iskanci kawai sharri inan ba yawan ka saba ƙarya ba amma mutum ya ma ƙarya bar shi kawai tabbatin shi faqalu suka ce su waye su mushrikai kenan su su nadar bin al-haris da su abu jahal suka ci gaba da cewa a idza kunna izaman yanzu mu in mun mutu muka koma kasusuwa wa rufatan muka zamo ƙasa rufatan bi ma'ana turaban muka koma ƙasa mun daddake duka a inna lama ba'uthuna khalqan jadida yanzu mu za a sake tashin mu a matsayin sababbin halitta nan tambaya ta izgiri na suka yi wa manzo Allah kai ka ce za a tashi yanzu mu mun tashi za a tashi hmm sai Allah ce to gaya musu qul kunu hijaratan aw hadida kace da su in ma kuna so to ku zamanto duwatsu aw hadida ko kuma ku zama abin ga ƙarhe shi da yi dutse ƙarhe mana ko dutse ne kai iyaka ƙarhe ko ko ko ko kai ƙarhe ne iyaka ƙarhe in dai haka mutu sai an tashi kan jaka aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma ku zamanto wani halitta wanda yake da girma a cikin zukatanku dole dai sai an tashi fasa ya ƙolona za su rinka cewa mai yu'iduna wa zai tashe mu eh wa zai tashe mu kulka ce da su allazi fatarakum awwala marra wanda ya kage ku karon farko sadda babu shine Allah to shi zai tashe ku bayan kun mutu fasayanriduna ilayka ru'usahum za su rinka jijjiga maka kai suna yi haka lalle wai Allah ne zai tashe mu wa yaquluna suna cewa matahu to yaushe ne kun gane misali kamar yanzu kai ne wani shi ma ga ce ah wai zuwa na na ka duniya Allah ka kare mu shine nan Allah ce fasa yunghiduna ilayka ru'usahum za su dinga kada ma kai wai yaquluna suna cewa matahu to yaushe ne kiyama yaushe ne za ta shi kula kace da su asa an yakuna qariba mana ba mamaki kiyama tana nan kusa za ta tashi mana asa bi mana wajib mana tabbas kiyama tana nan kusa za ta tashi za ta riske ku ko ai kuna ma saurayi ne wanda ya zaka duniya ai kiyama shi ta kare da ko kare da shekara 200 Allah madaukin sarki ya taimaka muna ya sa duniya mu yi sa'ata ba sai sa'an mu ba ana ce yau mai da'ukum ranar da zai kiraye ku nan ana mamaka bayani ne akan busa da za a yi na biyu mana ranar da israfi da zai yi busa a cikin ƙaho ba ta stajibo na bihamdihi za ku amsa kiran Allah kuna tare da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu dace malamai sun yi ta kai kawo akan fasara wannan fa tastajibu na bihamdihi za ku amsa kiran Allah kuna masu gode mai to kai ne yana gode ma Allah ne shine sai malamai suka ce ranar kiyama in Allah ya kira halittu cewa ana buƙatar su kahiri dole ma yayi godiya amma ba wai za ta amfane shi ba ba wai dan yayi imani ba ba yadda dai zai yi ne wasu ka ce a masu imani su ne za su hamsa kira suna masu godiya ga Allah wallahu alam yau mai da ukun ranar da Allah zai kiraye ku ma'ana da israfilu zai yi busa a cikin kaho fa tastajibu na bihamdihi za ku amsa kiran Allah tare da gode masa wa tazunnuna za ku rinka yin tsammanin cewa illa bithtum illa qalila ba ku zamna a duniya ba sai dai ɗan lokaci kaɗan Allah madaukin sarki ya samu dace kuna tsammanin ba ku daɗe a duniya ba wanda ya shekarar dubu biyar cikin kabari in aka yi busa sai ya rinka cewa wa ya tashe mu daga wurin hutunmu sai shina gana ai ya shina ma ya kwanta saboda bonin da yake tinkara ya yi bonin da yake ciki Allah ya datar da mu Allah ya ce da annabinsa, Wa kullum ibadi ka ce da bayina, ya ƙolun latihi ahsan, su rinka faɗar maganar da take ita ce mafi kyau, inna shaiɗana yin zagu bai domin shi shaiɗan yana sanya ɓarna a tsakaninsu, mana yufsidu bai yana lalata alaƙa tsakaninsu. Inna shaiɗana, lalle shi shaiɗan, kana lil insani aduwan mubina. ya kasance maƙiyi ne ga mutum kuma mai bayyana ƙiyayya ga mutum wannan aya malamai suka ce muna iya mu ɗauke ta ƙa'idatun akhlaqiyyatun azimatun nafisa ƙa'idatun akhlaqiyyatun azimatun nafisa ƙa'ida ce da take yin bayani akan halaye na ƙwarai kuma ƙa'ida ce mai girma kuma mai tsada idan da za mu yi aiki da abin da ayan nan ta karantar kadai ta wadatar da gyara ɗabi'unmu in dai ɗabi'a ne na mutane in muka yi aiki da wannan ayar to ya isa ba ya yadda za a yi kaga musulmi kare na ɗabi'unsa ba mu Allah maɗaukin sarki ya samu na ce ku ji yadda Allah ya ce kulle ibadi ka ce da bayina nan kaga ba ce musulmai ba ko mumine a bayi wane ne babawan Allah kiran duka bayan Allah a gaya musu in sun tashi magana ya ƙulun latihi ahsan to su rinka faɗa magana mai kyau wannan shine bayani na farko akan musulmi mumini da kahiri an ce kahiri in za ka yi mai magana kai musulmi ka gaya mai magana mai kyau idan har Allah zai ce ka gaya makahiri magana mai kyau yaya alaka tsakaninka da mumini dan uwanka kenan yi ma mumini magana mai kyau shi ya fi cancanta fiye da yi ma kahiri magana mai kyau to kahiri ma Allah ya hana ka gaya mai mummunan magana to wale mumini dan uwanka Allah madaukin sarki ya samu dace alwai suka ce an saukar da wannan ayan ne lokacin da mu'minin suka shiga damuwa akan maganganun da ake gaya mun manzon Allah a zage shi a ce mai boka a ce mai ɗan sihiri a ga yi magana mummuna game da Allah subhanahu wataala abin ya kawo musu ga wuya suna son su mai da martani akan kare annabinsu ta ce in kun tashi mai da martani in sun faɗi mummunan magana ko ku faɗi kyakkyawan magana ka ku faɗi mummunan magana irinsu kun gane yadda ake kenan malaminka in ka ji wani yana son ya ci mai mutunci ba ka zama munafiki dagewa za ka yi ka kare malaminka amma da kyakkyawan magana ba da fada ba da mummunan magana ba inda su ma sahabbai da ake faɗin mummunan magana akan manzon Allah Allah bai ce su yi shiru ba cewa su yi magana amma su yi kyakkyawan magana ta su yi mummunan magana irin ta wa'ancin ka ji magana mala yake cewa don wani malami yana cewa kakku yadda a tashi a farko da bashi mana kakka zama dolo wani ya zo yana zagin ka sai ya ƙari ya sai ka rika take ci ta laifa ya ji take ci abin da kiyami a ba a haka in mutum ya zo ya taka yana sabka ka hau amma ba da faɗa ba ƙwaƙware da ya hatsabka ka hau cikin hikima sai ka mai da martani mun gane wannan babu yadda za a ci nasarar ku ba a lalata malaman ku ba shi yasa za ka ga turawa ƙoƙarin da suke yi a hidda barar ɗin malaman musulunci a idon mutane idan malaman ku ba su da barar a idon ku to al'ummar ta wace don suwa za su yi magana a saurara babu ku ɗauki misali guda ɗaya abinda ya faru kwana-kwanan nan da malamai suka tashi suka haɗe kai suka yi magana guda aka saurare su aka girmama su an girmama afirka ko ba a girmama ta ba mu an girmama mu ko ba a girmama mu ba yana ganin wannan ƙaramin ciwo na ya yi makafaran duniya ba ƙaramin ciwo saboda ya rusa manufarsu yau a ce ƙasar musulmai malami ana girmama shi kamar da ake girmama minista to yanzu kowa hankalin shi ya dawo ashe malamai suna da ƙima inda malamai suna da ƙima to al'ummar za ta yi ƙima don saboda in sun faɗi za a saurara amma ba su da ƙima ba suna ake jin maganarsu to yanzu an bar maganarsu suna ake girman maganarsu an daina girman maganarsu al'umma za ta zama a wace babu girmama daga mu girman malaman mu mu faɗi magana mai kyau a kansu kuma in an faɗi mummunan magana mu tsaya mu kare su amma ba da faɗa ba in ji Allah mu faɗi magana mai kyau don kare malaman mu Allah ya samu dace Mm. Na'am. Mm. Mm. Mm. kun gane abin da malam yake sai ga mu yanzu lokacin da malamai suka zo kasan nan gwamnati ta tarbe su ko ba ta karbe su ba su ta karba ko su ta tarbe su su ta girmama ko to yanzu waɗanda su suke ganin manya ne su suke yayatawa yanzu a rasa waɗanda za a karrama a tarba sai malamai saboda mi tunanin turawa ya shiga kansu kullum a nuna ma malami ba komi ba ne ce yasa wannan abin ya yi musu zafi sosai amma mu wanda muke haskakawa ɗaukakan musulman Najeriya da Nijar lokaci ya yi da izinin Allah. don muka ba malamanmu kima muka saurara musu muka bi su a bisa tafarkin sunna wala za mu ci nasara kullum za mu yi magana mu faɗi magana mai kyau shi sa Allah ya ce wa kulli ibadi ka ce da bayina ya ƙulu lati hiya ahsan su faɗi maganar da take ita ce mafi kyau eh Allah yake cewa inna shaytana yanzagu bainahum domin shaytan yana son ya kiyaye tsakanin su a'zamu madakhil ash-shaytan fi kalamin nas mafi girman hanyar da shaidan yake samu ya ribanci mutane ta faɗin magana da ba su dace ba in har mutane za su rinka tunani duk sada za su yi magana su faɗi mai kyau shaidan bai iya ratsa su hisan ya gaba da faɗa tsakaninsu amma idan har shaidan zai samu dama ya cusa ma mummunan magana ka faɗa to shi kenan magana ta kare ku dai ba ku gani jama'a yaƙi in zai fara da me yake farawa da makami yake ka farawa ko da baki sai an faɗi magana mai rai rai ya ɓaci sannan a faɗa in faɗa za kai kai da mutum ba da zuwa za ku da juna ba da zagi ake farawa da magana banza ake farawa jama'a aure in zai mutu da me yake fara mutuwa da baki amarya ta faɗa magana kirki kai ma ka faɗa magana kirki ya auren zai mutu to kenan ta kowace hanya in ana son a ya dore a faɗi magana mai kyau yayin da za a yi domin shedan ta hanyar faɗin mummunar magana yake samun dama ya sanya gaba tsakanin mutane inna shaytana kana lil insani aduwwun mubina shi shedan ya kasance maƙiyi ne mai bayyana ƙiyayya ga mutane a fili kenan sai Allah yake cewa rabbukum a'lamu bikum ubangijinku shine kowa sani game da halayenku duk wani abu da kuke aikatawa na fili ko na boye to ubangijinku shine yafi sani game da abin da kuke faɗa wasu malamai suka ce rabbukum a'lamu bikum ubangijinku shine fi ku sanin abin da yafi zama maslaha gare ku kenan duk abin da kuka ji Allah ya ce ku yi maslaha ne gare ku in yasha yarhamkum idan ya so ya ji kanku ya muku rahama aw in yasha yu'adhibkum ko ko in ya so ya kama ku da laifinku ya muku azaba wa ma arsalnaka alaihim wakila ba mu aiko ka gare su ba ka zamo majibancin al'amarinsu mana wanda zai kama su dole sai sun yi shi dai manzo mai iyar da sako ne amma ba dole ya tsaye akan kafa sai ka ko sai ka bari na ya rage naka wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard ubangijinka shine yafi kowa sani game da abin da yake cikin sammai da kasai ma'ana mu'minai da marasa imani da abin da ya kama da wannan wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd haqiqa mun fifita sashen annabawa akan sashi fa ataina dawuda zabura mu ne muka baiwa annabi dawuda littafin zabura Allah madaukin sarki ya samu naci Allah yana so ya nuna ma shi yafi kowa sanin halayen mutane to yanda ya fi kowa sanin halayen mutane duk matsayin da ya aje ka shi ne ya dace da kai shi yasa Allah ya fifita wasu mutane a kai daga ciki har annabawa matsayinsu ba guda ba ne wani annabi ya fi wani annabi daraja wa rabbuka ya khluqu ma yasha wa yakhtar bangijinka shi yake halitta abin da yake so kuma ya zabi abin da yake so ya bashi daraja akan wani dan haka musamman yamma zuciyar mu sanyi kullum ka sa a ran kafi wani kai kuma wani ya fi ka amma in ka ji kai ba ka son wane ya kai ka ko kuma dole kullum kai ne sama to ka ɗauko mu kanka wahala bai yi wani dole ne wani su ya fi ka ta kowane fanni in kana ƙaban talauci gare ka to wani ya fi ka talauci in kana ƙaban kuɗi gare ka wani ya fi ka kuɗi in kana ƙaban ilimi gare ka wani ya fi ka ilimi kana ƙaban jahilci gare ka wani ya fi ka jahilci kawai ka tsaya inda Allah ya ji ka ce alhamdulillah an gane ko Allah ya samu dace isa Allah ya ce wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard ubangijinka ya fi kowa sanin halittun da suke cikin sammai da kasai ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض حقيقة من في في تساشي أن بابا أكن ساشي فآتينا داود زبورا موني مكبيو أن بداود لتاف الزبورا ولدعوا الذين زعمتم من دونه كتشيدسوا وكرايو وإنن دكوكي ريتشيوا أبون بوتاني كما بايان الله الله سامن داجي inan manzo Allah ake magana da shi yace da wa'annan mushrike da suka rike wani Allah abin a matsayin abin bauta su kirayo su fala yamlikuna kashfa dhurri ankum ba su da ikon yaye muku wani abin da zai cutar da ku in Allah ya kaddara wani cuta ya same ku wala tahwila kuma ba sa da ikon canza muku abin da Allah ya kaddara zai same ku in cuta ta taho ba su ya kare ta in kuma ta faru ba su ya canza ta inan wa'annan abin ba su cancanta su zama abin bauta ba in gane misali ko ula'ika alladhina yad'una wa'annan sune wa'anda suke bauta yabtaguna ila rabbihim alwasila suna neman kusanci zuwa ga ubangijinsu subhanahu wata'ala ayyuhum aqrab wanne ne yafi kusa ويرجون رحمته كما سنا فاتن رحمر الله ويخافون عذابه sa'annan suna jin tsoron azabar Allah inna azaba rabbika kana mahzura lalle azaban ubangijinka ya kasance ba abun amincewa bane ma'ana abu ne da ya kamata mutum ya guje shi ba amincewa da azabar Allah Allah madaukin sarki ya samu dace. Ku dibi wannan aya da kyau. Allah ya ce, Ula'ikan labi ne da una, wa'innan su ne wa'inda suke bautar Allah ya tago na ila rabbihimul wasila suna neman kusanci zuwa ga Ubangijinsu. Ayyuhun akarab wanne ne ya fi kusa, to nan kalmar abin tambaya wagga aya ana magana ne da su wa'incan da ke bautar wani Allah ko kuma ana magana ne da mu'minai su mu'minai suna neman kusanci ga Allah ne ta hanyar aikata ayyuka na kirki an fahimta wasa wasu ka ce a ita wannan ayar cikon maganar sama ne da Allah ya faru Allah yake cewa walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa atayna dawuda zabura ulaika alladhina yad'una yabsaguna ila rabbihimul wasila mu muka fifita sashen annabawa akan sashe muka baiwa annabi dawuda littafin zabura to kam su wa'annan annabawa kenan mutanen kirki suna bautar Allah suna neman kusanci ga Allah ta hanyar aiki ta ayyuka na alkhairi idan an yi dauki cewa wannan aya an yi idrajin ta ne wasu wani wasu kace a su kahiran ma magana tana komawa gare su su suna bautar abinda bai amfana musu komai kuma suna neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar bautar wa'annan abubuwa amma masu rikon shehuna a yanzu sai ka ji an ce sai ka kama shehi sannan ka kai ga Allah kaga sakin Allah a kama shehi addini ne ko kuma kahirci ne to amma su sai su rinka gani ah ai wanga ma hankali bai dauka a ce kawai kai ne kai kai ga Allah direct a'a ai ka rika wani shehi shi kuma shi ka kai ka ga Allah to haka su ma masu bauta gumaka su suna bauta ne suna ganin wannan ta hanyar su za su kai zuwa ga Allah in sai Allah ce ayyuhum aqrab to in ka dauki wannan da wa'incan daga bautar Allah kai tsaye suna neman wasilci zuwa gare shi da wa'inda ke kama gumaka dan su samu kusanci ga Allah wanne ne yafi kusa da samu rahamar Allah eh ai ta hito masu bin Allah su ne ke kaiwa ga Allah kai tsaye ka kama wani Allah don neman ka samu kusanci da Allah aikin manza ne da ka wasila abu ne mai girman gaske mun ɗauki fassara shi shine ma'ana matsayi mai girma kamar yadda hadisin manzo Allah ya bayani cewa daga cikin haƙƙin manzo Allah a nema masa wasila duk bayan gama kiran sallah sai ka roƙi Allah ya bai manzo Allah alwasila sai sa'ati muhammadin alwasilata wal fadila ko ka bai wa manzo Allah wasila da fadila an ce menene wasila menene fadila wasila shine samun gida a aljanna wanda guda ne ake son a ba mutum ɗaya shi fata Allah ya ba manzo Allah shi kaga babu wanda ya kai wannan to menene fadila samun darajar da ta haita kowa kasa akwai wanda ya hika babban gida amma ka shi daraja ko babu shi to shi manzo Allah so ake yahi kowa daraja kuma yahi kowa matsayi Allah ka bamu na'am wa min qaryatin Allah ya ce babu wani gari mana babu wasu mutanen gari da za su saba wa Allah illa nahnu muhlikuha face mu za mu halaka da wannan gari qabla yawmil qiyamati kafana alqiyama aw mu'adhibuha adaban shadida ko kuma mu yi mata azaba azaba mai tsanani kana dalika fil kitabi mastura wannan ya kasance abu ne a rubuce a cikin littafi lauhil mahfuz kenan da Allah ya ce aw mu'adhibuha azaban shadida ko mu mata azaba azaba mai tsanani shine ta hanyar a yaƙe su su sha kayin takobi kuma ma haifar musu da rashin lahiya kaga shi ma azaba ne Allah samu dashi amma wannan aya tana magana ne akan waɗanda suka kafirce wa Allah ba mutanen da ba su kafirce wa Allah ba da Allah baya halaka da al'umma suna masu yin imani da shi Allah samu dashi Allah yake cewa وما منعنا أن نرسل بالآيات babu abun da ya hane mu da mu aiko ayoyin da mushrikai suke nema a aiko musu da su illa an kazzaba bihal awwaluna sai dai dan na farkon su sun kare ta ayoyin shi yasa da suka nemi manzo Allah a aiko musu da aya Allah ya kyale bai aiko musu ba fa ataina samudan naqata mun baiwa samudawa taguwa da suka nema a zo musu da ita su ne mutanen salo mabusira wadda take mabayyaniya a fili ga can ana gani alamar da take nuna annabtar annabi salihu wa zalamu biha amma suka yi jayayya game da wannan taguwar su kashe ta kuma nursilu bil ayat Allah ce ba ma aiko da ayoyi zuwa ga al'umomi illa takhwifa sai dai dan tsoratarwa ana mu tsoratar da su daga azaban Allah in ba su imani sai sa muke aiko musu da ayoyi wa yadh qulna laka ka ba su labari lokacin da muka ce da kai inna rabbaka hata bin nas lalle Allah subhanahu wataala ya mamaye mutane ma'ana ilimin Allah ya game dukkanin mutane duk abin da mutane ke aikatawa Allah yana sanar da su na alheri ne ko na sharri ne kai ma kana ciki aka dauka kana wani muku muku wala Allah ya sani kuma kana cikin wanda ilimin Allah yana mamaye da shi in gane wannan ko Allah madaukin sarki ya samu dace kuma ja'alna ru'ya allati arainaka kuma ba mu sanya wannan mafarki da muka nuna ma shi ba illa fitnatan linnas sai dai zama jarabawa ga mutane washajaratul mal'una fil qur'an da kuma ambaton wannan shajaratul mal'una a cikin alqur'ani shi ma mun yi shi ne a matsayin ya zama jarrabawa ga mutane wa nukhawifuhum muna tsoratar da su da wannan bishiyar da muka ambata shine shajaratul zaqum amma duk da tsoratar wanda muka yi musu injala fa ma yazidum illa tughyanan kabira babu abin da yake kara musu sai dai girman kai mai yawa suna bijirewa daga umarnin Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace ku dubi ayan nan karo na biyu da Allah yake cewa idh qulna wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas ba mu sanya wannan mafarki da muka nuna ma ba sai dai ya zamo fitina ga mutane kamar yaya to nan ne za mu mai da hankali ga yadda lamarin yake suwar abun lokacin da manzon Allah ya yi mi'raji yadda ya sama to an nuna masa halayen 'yan aljanna a cikin aljanna an nuna masa halayen 'yan wuta a cikin wuta to wannan mafarki Allah ya ce mun ga nuna ma shi ne don ya zama jarrabawa ga mutanenka yaya za a yi zama jarrabawa ga mutane don in ya zo ya ba da labari wasu su gaskata wasu su karyata kaga ya zama jarrabawa haka ko ya faru lokacin da ya zo yake ce musu ai da ya tafi sama an gwada mai wuta a cikin wuta ma akwai bishiya sai kahirai suka ce a'a abin ya yi girma yanzu har cikin wuta ma akwai bishiya abinda wuta itace yana take ci kuma har a ce akwai ita cikin wuta wannan kaga ai ya zama ƙarya kenan kaga ya zama jarabawa kai ma dai ka san ba dan imanin ka da manzon Allah ba a ce ma akwai bishiya mana itanya a cikin wuta wadda cikin na taka rayuwa yaya hankalinka zai dauka eh hankali baya dauka amma kuma gaskiya ne haka Allah ya faɗa haka manzo Allah ya faɗa ya gani to kenan in kai ka samu cin jarabawa da an ga wasu ce a gaskiya ne ba manzo Allah ya faɗi ba eh mun yarda kenan wanda kun bai ci jarabawa sai ya fara shakku kai to mutanen ga sai hankali wai har cikin wai har cikin wata akwai ice eh kai ka gani an samu matsala ka ci zero kenan shi da Allah ya ba mu labari yake cewa amma ya ja'alna ru'yal lati araynaka ba mu sanya wannan mafarki da muka nuna ma ba a ranar da kai mi'raji illa fitnatan linnas sai dai ya zama jarabawa ga mutane to ina ne aka fi samu babban jarabawa sai Allah ya ambata washajaratal mal'un washajaratal mal'unata fil qur'an wannan shajaratul mal'una ma'ana bishiya mafi shi'umci a cikin alqur'ani ta zamo jarrabawa ga kafirai shi yasa Allah ya ce wa nukhawifuhum muna tsoratar da su da cin wannan bishiya Allah ya ce innaha shajaratuz zaqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghli al hamim kuma haka Allah ya ce da ƙarshe Allah ya ce khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim to wannan bishiyar ita da Allah yake cewa wa nukhawifuhum muna tsoratar da su da cin wannan bishiya amma yaziduhum illa tughyanan kabira amma wannan bai kara musu komai sai dai girman kai mai yawa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam kama su labari lokacin da muka ce da mala'iku su yi sujada ga annabi adam fa sajadu su kai sujada illa iblis sai dai iblis iblis shine mai yankakke albarka rudadde kun gane ko fasar iblis da hausa kenan rudadde an siya mai wannan sunan ne sadda ya sauko daga aljanna ya rude ya rasa inda zai yi kenan sara iblisan ma'ana ya zama rudadde kenan to yayin da muka ce mala'iku su sujada suka yi illa iblisa iblis shi kan bai sujada ba qala sai ya ce a asjudu liman khalaqta tina yanzu ni na sujada da abin da ka halice shi da laka ƙasa zan yi masu sujada Fala sai ya ce shi wane ne kenan shi iblis ar'aitaka kaga wannan ar'aitaka hadha alladhi karramta alayya kaga wannan da ka girmama shi a kaina da in akhartani in kai min jinkiri ila yawmil qiyamati hana kai ranar tashi alqiyama ina raye la ahtani kanna dhurriyatahu to lalle sai na zamar da zuriya su ga baki ɗaya ka gane ko mana astazillan na astaulayen na sai na mamaye su na ci nasara a kansu illa menene illa kalila sai dai yan kaɗan wani shirin shi ma kan shi ya sa akwai wanda ba da zai da su kama kana kai matakin da shedan sai dai ya buga ya buga ya barka mutum in ba ya mutu ba bai tsere mu sharrin shedan ba amma in ya kai wani mataki na imani to shedan ma yana shakkun shi an gane hausa nan in baka mutu ba baka tsira daga sharrin shedan ba komai na iya faruwa da kai amma in ka kai wani mataki na bin Allah to shedan ma yana saunaka yana ganin wanga yana cikin yan kaɗan ɗin nan zan tayar da shi Allah ka samu cikin yan kaɗan qala Allah ya ce idhab tay faman tabi'aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin yan adam fa inna jahannama jazaa'u to sakamakon ku sakamakon ku shine wutar jahannama jazaa'an mawfura zan ba ku sakamako cikakke mana wafiran ban rage muku komai azaba cikakka zan yi muku da kai da wanda sun kabe ka wastafziz man istata'ta ka je ka wautar da wanda ka samu dama minhum daga cikin su kallai da kaga kana bin shi ne ana neman wawa ba sai an kira sunan ka ba kawai shiga da kaga layin wawaye hada kawai ngani kuma yanzu nan za a ambaci wasu alamu da duk in ka ganka da su to ka zama cikin wawayen shedan a cikin wannan aya gashi wastafziz man istata'ta minhum bi sautika kaje ka wautar da waɗanda ka samu nasara a cikin su ta hanyar sautinka menene sautin shedan shine kida da kaga kai kawai sauti na ma dadi kana cikin wawayen shedan in ga da misali ko Allah ya kare mu wani sai idan yana shan mali yana yi haka tillahi ya ce wallahi ka mali mali da a kano fa a kano wallahi kana cikin wawayen shi dan ka gane ai Allah ya kare mu wajlib alaihim ko ka yi ƙoƙarin tattara su bi khailika mana ta hanyar dawakanka warijlika da kuma ta hanyar ƙafafuwanka mana ta hanyar ƙasa da sama duka ka bi kai amfani da wa'inda ba su bi Allah ba wajen tara wa'inda kawautar da su kenan shine bi khailika abubuwan hawanka kamar a ce eh gashi dawakai ko wani daga da kuma kafafuwa ma'ana ɗan ƙasa kenan wa sharikum fil amwali ka yi ƙoƙari ka yi tarayya da su wa'innan da ka wautar ta hanyar dukiyoyinsu wal auladi da kuma ta hanyar ƴaƴayensu wa idhum da kuma yi musu alkawari na rudu kamar yaya shedan zai musharaka da kai wajen dukiya cewa shedan ya raya ma ka tara dukiya ta hanyar haram kuma ka aikata aikin haram da wannan dukiya yana daga cikin wanda shedan ya wuta wani ya tashi neman kuɗi ko ta wani hanya da ya samu kuma ya tashi kashe su ba ruwan shi da Allah zai tambaye shi sai a zo a sa orkes ana rawa yana zuba kuɗi in an kare shikenan yana daga cikin wanda shi ɗaya nasara a kansu sannan wal aulade da yayaye an ce shedan zai raya ma ka je ka yi lalata da matan da ba naka ba ka samu yaya ko kuma ka samu yaya ko baka samu duka shedan ya musharaka da kai duk dan da aka same shi ba ta hanyar aure ba yana daga cikin dan da shedan ya musharaka wajen a samu da shi wa'iduhum rinka yi musu alkawari na rudu cewa ai babu abin da zai faru tu ba za kai ko kuma ba wuta babu aljanna kawai ana faɗa ne wani shiru a zanga da aka yi jina shi na ganin kayan galis ko kuma wani sai shi fara tunanin a ai ni mu gidanmu gadon tsoha na mun kai inda kakana sai da shekar ɗari da goma babana shekar ɗari da ashirin mamana ta shekar ɗari da goma yayana yanzu ma yana da shekara tamanin da goma kenan ni da an ta shekara arba'in ko zan tuba sai na kai shekara tamanin inda mun munga da tsufa ne akwai masu wannan nazari ma to ba a gada zaman duniya jama'a kawai in kwanan ka ya kare in kaɗan ne kare ya zai yana daga cikin sharrin shirin Allah yake cewa wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura shaytan ba wani alƙawari yake musu basiri na rudu na ganin ba abin da zai faru inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina nagari ba ka da cin nasara akan su faka fa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa ya zama majibincin al'amarinka abukumul ladzi yusji lakumul fulk ubangijinku shine wanda yake koro muku da abin da jirage mana ya sanya iska yana buga jiragen ruwa don su je su kai muku kayan amfani kun gane ko yusji bi ma'ana yasiru lakumul fulka shi yake tafiyar muku da jiragen ruwa a cikin teku fil bahri a cikin teku litabtaqu min fadlihi dan ku nema daga cikin falalar Allah innahu kana bikum rahima ubangiji ku ya kasance mai jin kai ne a gare ku Allah madaukin sarki ya samu dace duk yana daga cikin bisautika shi magana da yake yi masu tura waka a cikin abin ga a cikin salula to duk ajan ajansa na na shedan su wayin ga manyan ajansa na su sun hito hili su kuma wayin ce ƙananan ajansa ne ana tura musu duk suna daga cikin wayanda shedan ya rude su Mm. suna dogaro da mutum ya kafa hujja da cewa manzo Allah ta yi sama a'a to ai shi mafarkin annabawa gaskiya ne kenan da manzo ya ce ai mafarki ne to bai san addini ba kawai abin da zaka gaya mai da ya ce ma ai to mun ga a mafarki ne manzo Allah ya gani to kawai da ya faɗin ma haka bai san addini na ba nan mafarkin annabawa gaskiya ne manzo Allah yake faɗa yace mu taron annabawa idanuwanmu suke kwana amma zukatanmu ba su kwana to sai mun zana ce ya yi mafarkin kaza ya zo ya faɗa ma to da gaske na in har kana ji ai mafarki ne irin naka to ba kuma mace addini Allah ya sa mu dace na'am eh da aka ce zagayen shi kakka ɗauka katangar shi da ta zagaye shi kaɗai a'a garuruwan da suke gehen shi duka Allah ya sanya albarkatu na noma da sauransu oh to shi kenan inda ka san ina shekara nawa ana yaƙi a wannan ɓangaren an taɓa kai musu taimakon abinci sai yana cikin barakana haulahu Allah yana ba su dama su ji saboda wannan albarkatu da Allah ya mu zagayen Allah ya sa mana ci sauran tambayoyi gobe Allah ya kai muna da insha Allah jahannama ce sakamakon su sakamako cikakke daga wafir ne a baka abu cikakke babu rage mana za a cika samu su abin azaban da za musu a cikin mota na subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk